الله الرحمن الرحيم سورة يوسف عليه السلام مكية وحيمئة وإهدى عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ساجدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك ورضا نبيك ورضا الأشياك ورضا الوالدين اللهم اجعل ما نحب فيما تحب اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا ولا تجعل إلا إليك إقدارنا يا ربنا يا خالق الأوالم خذ بيننا وبين كل ظالم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم to alhamdulillah a yau insha Allah za mu ci gaba da karatunmu na tafsiri a cikin wannan wata mai girma wato yau muna shi daga wata ko muna shida ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai yau muna sha nawa ne? yau muna sha shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu za mu tashi suratu Yusuf wanda wannan sura tana da ayoyi guda ɗari da ashirin da ɗaya kuma an saukar da ita ne a Makka, ita wannan sura. An saukar da ita ne a Makka sababin wato Yahudawa da suka zo suka tamu manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Sun suke cewa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Haddasana an amr Yaqub wa waladihi wa sha'ani Yusuf ko wa wulbihi wa sha'ani Yusuf. Ka ba mu labari game da lamarin annabi Yaqub tare da ‘ya'yayensa da kuma lamarin annabi Yusufa. Eh, ka ba mu labari akan wannan, wanda shi ne sababin saukar wannan aya. Wasu malamai suna cewa an saukar da wannan aya ne, saboda ta taro kisoshi daban-daban a ciki. Na faɗakarwa akwai fa'idodi waɗanda suke masu girma da kuma hukunce-hukunce waɗanda suke masu ƙaruwa maɗaukaka. Wanda malamai suna cewa, Suratu Yusufa da Suratu Maryam, haka ce ahalin aljanna kansu suna jin daɗinta a cikin aljanna. Ahalin aljanna kanta idan ana ba da kisar annabi Yusufa da kisar wato suratu Maryam suna jin daɗi a kan wannan. Domin kuwa a cikin wannan sura ta suratu Yusuf an ba da labari ne a ciki domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka ba da labari ga suratu Yunusa an faɗi abubuwa to kissoshi daban-daban na annabawa har wajen guda bakwai. Domin kuwa, domin an faɗi kyakkyawan wato kissoshi na annabawa domin a haƙurƙurtar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma wa qalil anbiya illin azal aqaribi wal aba'id. Domin abin da ya afku ga annabawa na cutarwar mutane waɗanda suke makusantansu da ma manisantansu gaba ɗaya abubuwan da aka yi masa na cutarwa don haka aka faɗi wannan wato aka saukar da wannan aya da domin a hukurkurtar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kuma ya taro dukkanin mahasinal akhlaq da kuma na haƙuri na abin da annabawa suka yi gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zamo duk ya tattare su gaba ɗaya an faɗi na annabi Yunus an faɗi na annabi Nuhu an faɗi na annabi Salihu an faɗi na annabi Hudu gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi duk aka tattare mai su gaba ɗaya domin me domin ya kwaso dukkan waɗannan mahasin din eh duk ya kwaso su gaba ɗaya ya zamo shi aka tattarawa dukkan jimlar haƙuri da kuma juriya gaba ɗaya ba kamar sauran wasu annabawa wanda ba su iya doke wani wani idan suka sai su yi addu'a ma Allah ya halakar da jama'ar gaba ɗaya shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk yadda aka yi mashi sai ya ce Allah ba su sanni bane ba a yi masa afuwa kar a halakar da su abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kenan to dan haka ya taro abinda sauran gaba ɗayan su din ne ba su taro ba eh to shine Allah subhanahu wataala zai ba mu labari a cikin wannan sura mai girma sura mai albarka Allah subhanahu wataala yake cewa alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين الله سبحانه وتعالى كتو ألف لمرة الله ne masani da abin da yake nufi da wannan alif lamra din nan shine Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik yace tilka ayatul kitabil mubin waɗannan ayoyi ya rasulullahi wannan ayatu din nan al-mudaf ne al-kitabi shi ne mudaf ilayhi da ma'anar min dama mun ce shi mudaf da mudaf ilayhi yana da ma'ana min ne da kuma wato fiko da wannan lamu duk yana zuwa da waɗannan ma'anoni shi mudaf da mudaf ilayhi wannan da ma'anar min ne ai kaman ka ce ne tilka ayatu min al-kitabi ai waɗannan ayoyi ne daga al-qur'ani al-kitab din ana nufin al-qur'ani ayoyi ne da waɗanda suke daga cikin alkur'ani almubin masu bayyanawar gaskiya min albaɗin daga banna yace inna anzalnahu qur'anan arabiyyan haƙiƙa mun saukar da shi wannan alkur'ani mun saukar da shi qur'anan da wannan alkur'ani arabiyyan da luggar wannan larabci da ita muka saukar da shi domin luggar larabci ita ce mafi kyan lugga ita ce kuma mafi ficiyar lugga duk cikin alkur'ani gaba ɗaya an saukar da shi ne da luggan larabci sai dai wasu abubuwan da ba larabci bane amma abin da yasa aka sa su domin sun dace da da luggan larabcin kamar irin su fijiyin din nan da zaka ji Allah na faɗa a cikin alantar kaifa fa'al rabbuka bi ashabil fil to nan fijiyin din ba larabci bane haka nan mushkat shi ma ba larabci bane haka nan wato wannan su irin su istabarak din nan to shi ma duk gaba ɗaya sun dace ne da larabcin sai aka sanya su amma gaba ɗaya duk larabci ne eh gaba ɗaya duk larabci ne su ma sun dace da larabci ne shine sai aka sanya su domin kuwa an saukar da shi ne da larabci domin ahalin makkata suna yare ne da larabci don su fahimci usulin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi na hukunce-hukunce a cikin alkur'ani to shine yake cewa ya saukar da wannan alkur'ani ne da yaren larabci la'allakum taqilun la'allaku ahli makkata za ku fahimci ma'anonin wannan alkur'ani abinda aka saukar a cikin sa na shari'a da kissoshi gaba ɗayan su da narkon da aka tanada da kuma bisharori daban-daban da aka yi wa waɗanda suka yi imani yace na hanna qasu alayka ahsana alqasasi mu ya rasulullahi muna ba da kissa ne a gare ka mafi kyawun kissa bima auhaina ilayka daga abin da muka yi wahayi a gare ka na hazal qur'an na wannan littafi in kunta min qablihi la min al-ghafilin cewa dai duk da cewa kunta ka kasance min qablihi kafin wannan kissa da zamu baka kafin mu baka wannan kissa la min al-ghafilin baka san wannan kissa ba zamu baka wannan kissa ne a yanzu eh zamu baka wannan kissa ne a yanzu to wannan ayar da aka saukar da ita kamar yadda muka faɗa a baya cewa da Yahudawa ɗin su ne suka zo suka taru wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam suke tambayar shi ya rasulun wato ya maman ka ba mu labarin ka ba mu labarin annabi Yakuba tare da jama'arsa tare da ƴaƴayensa da kuma sha'anin annabi Yusuf ka ba mu wannan kisa ka ba mu labarin in dai shi wannan qur'anin naka da kake magana ya tattaru komai da komai ya zura komai to ka ba mu wannan kissai ka ba mu wannan labarin shine Allah subhanahu wataala zai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari shine yake izkur ka ambata musu ya rasulullahi iz qala yusuf li abihi yayin da annabi yusuf ya faɗa ga babansa yake cewa ya abaci ya kai babana ya kira shi ne zai ba shi wannan labari yake cewa ya kai babana inni ra'aitu ahada ashara kawkaban والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين yace ya baba ni nayi mafarki nayi mafarki kuma na gani a cikin wannan mafarkin nawa ahada ashara kaukaba na ga taurari guda goma sha ɗaya wa shamsa wal qamara kuma na ga rana da wata ra'aituhum wannan ra'aituhum din an yi tauhidi ne wato an karfafa wannan ra'aitu da ya faɗa na baya na ga waɗannan taurari na gansu gaba ɗaya wato taurari goma sha ɗaya da rana da wata sajidina suna masu sujada li a gare ni na ga su suna sujada a gare ni ya babana waɗannan taurari kamar yadda malamai suka faɗa su goma sha ɗaya ɗin nan ana nufin wato su ne ƴaƴayen annabi yaquba su goma sha ɗaya daman ƴaƴayen wato idan muka lissafa guda goma sha nawa ne guda goma sha uku ne ko eh guda goma sha biyu annabi Yusufa shine na goma sha ɗaya ɗin, wato shine na goma sha biyu ɗin kai, a shine na goma sha ɗaya sai Yahuza ɗin shine na goma sha biyu. Eh su ne waɗannan ƴaƴayen. A cikin ƴaƴayen akwai wannan Yahuza wanda shine babba, akwai kuma wannan akwai wanda ake kiran shi Rau'il. An gane ko? Akwai Shamun, akwai Lawi, eh akwai Rayalu, akwai wannan yashijaru an gane ko eh akwai yashijaru waɗannan su kuma gaba ɗayansu daga ƴaƴan ƴaƴan wato ƴaƴan kanan mahaifiyar shi annabi yaquba ne an gane abin da ake nufi ƴaƴan kanan mahaifiyar annabi yaquba saboda annabi yaquba matar shi ya auri ya auri diyar kanan diyar kanan mahaifiyarsa diyar kanin mahaifiyarsa ya aura. An gane abin da ake nufi, ma'ana mahaifiyarsa, ai tana da kanwa ko? Yau tana da kanwa ko? To, tunda tana da kanwa nan da ta haihu, wannan diyar ita ce annabi Yaquba ya aura. Eh, yawwa ita ce annabi Yaquba ya aura. Da ya aura ita kuma sai ta haifa mishi waɗannan ƴaƴayen. Da Yahuza, da wannan din da shi wannan raudin an gane ko da shambul din da lawi da rayalu din da yashijaru waɗannan su ne waɗanda shi mahaifin wannan ɗin wato ita wannan mata ta aura ta ita kalar biyar kalar ishi annabi yakuba wanda ana kiranta da layya sunanta kenan layya ita ce matar shi ta farko sannan bayan ta mutu bayan ta mutu kamar yadda wasu malaman suka ce sai ya auri kuma ƴar uwarta wasu malaman suka ce kuma a'a ba ta mutu ba haka ya haɗa su kuma ƴar uwai saboda lokacin ba a haramta auren ƴan uwa guda ɗaya ba ba a haramta auren kanwa da yaya ba a wannan lokacin wasu malaman suka ce kuma a'a sai da ta mutu sannan ya auri kanwai to shine da ya auri ita wannan kanwa da ake kiranta da rakilu sunanta kenan rakilu to shine sai ta aura mishi da Bunyaminu da Annabi Yusuf din eh su kuma sauran su kuma sauran ƴaƴan shine da Dana da Naftali da Jada da Ashir an gane ko su kuma waɗannan ƴaƴan bayinsa ne guda biyu eh su kuma ƴaƴan bayinsa ne guda biyu su waɗannan sauran gaba ɗaya shi yasa yana da mata guda biyu da Layya da Rakil da kuma bayi guda biyu eh su kuma ƴaƴayen gaba ɗaya dama su ne guda goma sha sha biyu nan da muka ambata to waɗannan su ne ƴaƴayen annabi yaquba to shi wannan bunyaminu shine na goma sha sha ɗaya ko shi kuma annabi yusufa shine na goma sha biyu to da bunyaminu da annabi yusufa ɗin su ne ƴaƴayen wannan rasim an gane ko shi ne ƙanwar matar shi ɗin matar shi ta farko to su ne ƴaƴayen su biyu ɗin waɗannan to shine waɗannan ƴaƴaye malamai suka ce da yake ya ga taurarin nan guda goma sha ɗaya suna mai sujjada to su ne waɗannan ƴaƴayen guda goma sha ɗaya ita kuma ashamsu ɗin da aka ce ita ce mahaifiyarsa eh ita ce mahaifiyarsa shi kuma rana da ake magana wato shi kuma wata shine mahaifinsa eh shine mahaifinsa shine ce ya gasu suna sujjada a gare shi sujjadar da suke yi a gare shi shine a lokacin da wannan tsariyar gaba ɗaya kisa za ta kasance abubuwan da zai kasance ga annabi Yusufa har ya kai ya mulki Misra in ya mulki Misra ba su sani ba a lokacin su je wajen awo har su je su durkusa a gaban shi gaba ɗaya ba su san shi ne ba an gane ko to wannan durkusa wanda za su yi shine ake nuna wa annabi Yusufa cewa za su je su durkusa gaban shi ne sai aka nuna mai a cikin mafarkin watanni ɗin guda goma sha biyu abin da yasa aka kira ƴaƴayen da watanni guda goma sha biyu saboda ni wato saboda ana cewa su zai iya zamantowa haskensu bai kai na rana ba sannan haskensu bai kai na wata ba an gane ko haskensu bai kai wata ba don haka zai iya kasancewa su su zamo ko annabawa ne ko kuma a su ba annabawa ba ne ba su zamo iya waliyai ne kawai don haka sai ya zamo haskensu ya tsaya ne aka siffanta wannan hasken nasu da taurari shi kuma wannan rana da aka da ya zama an siffanta mahaifiyar shi da rana saboda hasken wata da hasken rana hasken wata da hasken taurari duk suna ɗosana ne daga rana ko yau duk suna ɗosana ne daga rana saboda ni shine ya nuna alamun cewa su iyaye mata ɗin su ne wato ita wannan mahaifiyar ta su za ta haifi annabawa za ta haifi annabawa bayan annabi ya wato annabi yusufa da kuma sauransu isaka da sauransu duk za ta haifi annabawan shi kuma annabi yaquba da aka nuna wa shi annabi yusuf a cikin mafarki a matsayin wata saboda ni saboda wata kaga shi ke haskaka duhu ko idan akwai duhu za a haskaka idan wata ya fito ya haske din nan zaka ga ba duhu to shi ne ma'ana jahilai da fasikai da masu shirka za su shiryu da sababan annabi yaquba eh za su shiryu da sababin annabi Yaquba. To don haka sai aka nuna mai da taurarin da ranai da wata gaba ɗaya duk sun yi sujada a gare shi. Wannan kuma shi ne alamun cewa annabi Yusuf za a bashi annabta. Eh, shi ne nuna alamun za a bashi annabta. To a cikin mafarkin taurarin da ya gani ya ga taurarin guda goma sha ɗaya. Sunan taurarin gaba ɗaya akwai Jariyan, akwai Ɗari, akwai Zayyan, akwai Ƙadisu, akwai Umudan, akwai al'alik, akwai musbihu, an gane ko? Akwai saruk, akwai fari'u, akwai wannan wasa, akwai zulka ta kai. Waɗannan su ne taurarin da aka nuna mishi a cikin mafarki. Sunan taurarin da aka nuna mishi kenan a cikin mafarki. To kaga kenan tunda aka ce ana nufin waɗannan wato waɗannan taurari guda goma sha ɗaya da aka nuna mai a cikin mafarki kaga kowane tauraro yana hawa a matsayin waɗannan ƴaƴan na annabi yakuba eh suna hawa ne wato suna tsaya wato sun tsaya ne a matsayin ƴaƴan nan na annabi yakuba to shine yake faɗa masa yake cewa yake cewa shi mahaifin an nuna min taurari guda goma sha ɗaya a cikin mafarki tare da rana kuma da wata suna sujjara a gare ni ƙala sai annabi yakuba ya ce da shi ya bunayya ya kai ɗan ɗana la taqassur iyaka ala ichwatika fa yakidu laka kaida ash-shaytanu al-insani aduwwun mubin ya ce dana kar ka bada wannan labarin wannan mafarkin naka a bisa ƴan uwanka kar ka bada labari idan ka bada labari fa yakidu laka kaida za su shirya maka kaidi daban-daban eh yadda za a yi su halakar da kai saboda hasara za su shirya maka kaidi daban-daban yadda za su halakar da kai a shaidana lilinsani aduwwun mubin sai Allah subhanahu wataala ce shi shaidan dama ga mutum makiyi ne wanda yake mabayyani ma'ana mai bayyanawar kiyayya ka ganin sai Allah subhanahu wataala ta inda za a gane cewa waɗannan bayan Allah salihai ne ƴaƴayen kawai an yi haka ne dai dan Allah ya ɗaukaka darajar shi ya aza shi a wannan muƙamin na annabta sai Allah ya yi wannan daraja dama an ce mafi yawanci za a ga annabawa da ko malamai ne ko waliyai za ga ana fara jarabtar su ne daga danginsu ko daga makusantansu sa'in ma take kai ne ma za a jarabce ka da su saboda me saboda a ɗaukaka ka daga cikin gida za a fare maka wannan imtihanin to amma ni za a ga ba wai yin su bane dan haka karka ji haushin su in kai kalifi ne to karka ji haushin su za mu ji abin da annabi Yusuf zai faɗa nan gaba zai faɗa idan suka je suka iske shi a can wajen mulkin sa ba zai taɓa nuna musu ma sun yi miki wannan abin ba kwata kwata saboda ni saboda ya yace musu ya yace musu ba zai ɗauki abin ya sanya shi a cikin zuciyarsa ba saboda ni saboda a ai ya san abin Allah ne ya tsara haka dan a ɗaukaka miki wannan darajar tashi dan haka sai Allah subhanahu wataala sai ya sanya yake ai shaytan ne yayi wannan makircin sai ba a sanya ba aka ce a su ƴaƴayen ba su ne suka ne wannan abin ba shine sai Allah ya ce a shaytana kaga ba su yi faɗa ba sai ce a shaytana shi dama shaytan ga mutum dama makiyi ne mai bayyana kiyayya tasa to shi yasa sai annabi wato Yaqub ya ce mashi karka bayyana wannan kissar taka ga su waɗannan dangin naka sai yasa dama malamai suka ce innar ru'ya ala rajulin da'irin mataqusat wata'at ita dama shi dama mafarki idan mutum ne mafarki duk lokacin da ka ba da labari duk lokacin da ka ba da labarin wannan mafarkin to idan aka fassara maka shi wannan mafarkin ko salihi ka faɗa mawa ya fassara maka ko kuma wanda yake mutumin kirki ne in ya fassara maka yana fassara maka a lokacin abin zai abu duk abin da ya fassara maka da shi to da haka abin zai tafi shi yasa aka hana kai in kai mafarki ka je ka faɗa wa kowa abin da ake so ka faɗa idan kai mafarki aka ce ka je ka samu wato ka samu wannan fala ya kabiruhu bihi ko kuma fala ya kabaru bihi illa habiban aw labiban gaira hasudan idan zaka ba da fasaran mafarki kar ka ba da labarin wannan mafarkin da kai sai dai ga wanda yake mai hankali an gane ko malami wanda ya sani ko masoyinka amma kar ka ba da labarin mafarkin da kai ga wanda yake mahassarinka saboda yana fassara shi to abin ya tabbata abin ya tabbata to shi yasa ma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam eh yake cewa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhdithu biha illa man yuhibbu idan kai idan ɗayan ku yayi mafarki kada ya bada labari da shi sai ga wanda yake so wa idza ra'a ma yakrahu to فليتفل أن يساره ثلاثا وليتأوذ بالله من الشيطان وشرها فإنها لن تضره إذا كيما mafarki. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mummunan mafarki ne kai to kan ma ka bada labarin sa kai tofi dai a hannunka na hagu kawai to uku ka nemi tsari daga wannan mafarkin dan baka bada labari da shi ba ba zai cutar da kai ba eh ba zai cutar da kai ba kawai sai tofi so uku kana tabi sai ka tofi so uku a bangaren hannunka na hagu idan kana kwance a lokacin da kai mafarkin a bangaren dama to sai ka koma ta hagu in kuma ta hagu ne kai mafarkin sai ka koma ta dama eh a ko tofi za ka yi eh za ka yi tofi ne abin da za ka yi kenan to shi yasa sai annabi yaquba saboda ya san da haka sai yake cewa to kar ka bada wannan labarin ga danginka idan ka bada labari za su yi maka dabarun da za su kashe ka eh wa kazalika na'am وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الهادي ويتم نعمته عليك وعلى آل أخوك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم annabi yaqub ya ci gaba da faɗa wa annabi yusufa cewa waka zalika yace haka nan kamar yadda kai wannan mafarki ya kai yusufa ya ji tabika rabbuka ubangijinka ne ya zabe ka wa ya allamaka min tawil al ahadith sannan kuma zai sanar da kai fassarar mafarkai eh zai zai sanar da kai fassarar mafarkai gaba daya wa yutimma ni'matahu alayka kuma Allah zai cika ni'imarsa a gare ka na annabta zai baka annabta wa ala ali yaqub da kuma alayen yaqub gaba ɗaya shine ƴaƴayen annabi yaqub din kaga kenan wannan shine yake nuna cewa kenan su ma ƴaƴan annabawa ne kamar yadda wasu malaman dama suke ta sabani wasu ce annabawa ne wasu su ce kuma waliyai ne da haka ake wannan sabani a kai to kamar yadda ya cika to kaga wannan waɗanda suka ce waɗanda suka ce annabawa ne suna kafa hujja da wannan adadin da aka yi a cikin alkur'ani da aka ce wayu kimma ni'matahu alayka Allah zai cika ni'imar sa ne a gare ka na annarka da yayi da kuma alayen Yakuba eh da alayen Yakuba kama atammaha ala abuwaika kaman yadda ya cika wannan ni'imar a gare ka na annabta a bisa a bisa iyayenka guda biyu min kabla kafin kai shine annabi Ibrahim da annabi Ishaqa eh inna rabbuka alimun hakim hakika ubangijinka alimun masani ne da halittarsa gaba ɗaya kuma hakimin mai hikima ne a cikin dukkan abin da zai aikata na'am لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين Mm, إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين Allah subhanahu wa ta'ala ce iz qalu la yusuf ko to laqad kana fi yusuf wa ikwatihi ayatul lisailin hakika yace hakika kana fi yusuf ya kasance a cikin annabi yusuf wa ikwatihi da ƴaƴayansa wato da ƴan uwansa ayatul lisailin akwai ayoyi waɗanda suke abin lura lisailin ga masu tambaya waɗanda suke tambaya suka samu annabi wato wannan suka samu zalar sallallahu alaihi wasallam suka ce ka bamu labarin annabi Yakuba tare da kuma sha'anin annabi Yusufa a lokacin da suka yi hijira suka ciru suka tafi ƴaƴayen annabi Yusufa daga ƙasar wannan Kana'an zuwa ƙasar Misra suka ce ka bamu labari to shine sai Allah ya ce hakika a cikin wannan kissa ta Yusufa da ƴan uwansa akwai ayoyi abin lura ga waɗannan masu tambaye wato wannan kissa da za a ba su akwai isuwa a cikinta za ta ishe su kisar da suke nema za su tabbatar da cewa eh, lalle kisar haka take kamar yadda ta zo a cikin attaura to haka nan kuma take a cikin alqur'ani to shine yace iz qalu li yusufa ya rasula sai ka ambata musu wato ka ambata musu iz qalu li yusufa yayin da ƴan uwan yusufa suka faɗa ga annabi yusufa wa akuhu da kuma ɗan uwansa shine bunyamin shine shakikin sa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya yayin da suke cewa a gare su ai ahabbu ila abina minna waɗannan annabi Yusufa shi ne mafi soyuwa ga babanmu daga gare mu. Babanmu ya ci son su, ya ci son annabi Yusufa da Bunyamina a kanmu. Wani hana usubatun kuma ga shi mu jama'a ne na ɗaki ɗaya gaba ɗaya mu duk ɗaki ɗaya muke. Ya ga ce usubatun ana nufin jama'a. Jama'a wasu malaman suka ce duk duk idan aka ce usubatun ana nufin daga uku zuwa goma. Wasu suka ce daga goma zuwa sha uku ne. wani suka ce daga ɗaya zuwa goma sha biyar wannan shi ake kira da usubatun eh to don haka suka ce babanmu ya fi son shi annabi yusufa a kanmu gashi kuma mu ƴan dangi ne mu jama'a ne ƴan dangi cikin mu ɗaya gaba ɗayan mu inna abana la fi dalalin mubin hakika babanmu yana cikin kuskure wanda yake mabayyani da yake fifita soyayyar annabi yusufa a kanmu kamar yadda suke faɗa sai suka ce da shi ikitilu yusufa اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلق يخلق لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما sai صالحين suka fara yin shawara a tsakanin suna cewa to yanzu ya zami da shi yanzu ya zami da shi saboda ni malamai suka ce a lokacin labarin wannan mafarkin ya ishe su eh ya kai musu wannan lokacin su ma kuma kaji wasu suna cewa dama annabawa ne to suna jin labarin wannan mafarkin sai suka gano fasar mafarkin lalle shi Allah ya zabe shi to don haka sai suka fara yin shiri a tsakaninsu suna yin shawara ya ya kamata ni yi mai Yusufa ya ya kamata ni masu shine sai wasu suka ce ikitul Yusufa a witara huhu ardan kawai abin da za a yi a kashe Yusufa ku je ku kashe shi ko kuma ku je ku jefar da shi a canje shi ya kalu da kuma wajahu abikum sai fuskar babanku ta wofintu da ku wato fuskar babanku ta zama cewa babanku duk abin da zai yi ya fuskance ku ku zai ringa shawara da ku ku zai nuna ma soyayya ku zai nuna ma gata a kyale Yusuf kawai a je a kashe shi ko kuma a je a tillar da shi gefe Eh, wata kunu min ba'adihi qauman salihin sai ku kasance bayan kun yi wannan kisan da kuka yi ko kuma kun jefar da shi sai ku kasance mutane ne salihai ma'ana ku kasance kun tuba zuwa ga Allah ya kuce to ya Allah mun tuba mun tuba ba za mu kara ba eh idan kuka yi wannan din sai ku tuba zuwa ga Allah sashen su suke cewa sashi haka eh qala qa'ilun minhum قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطوا بعد السيارة إن كنتم فاعلين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابات الجب yaltaqituhu ba'd as-sayyarati in kuntum fa'ilin shikenan qala qa'ilun minhum sai daga cikin su sai yake fada eh shine yahuza wato shine wanda yake yahuza din an ce babban sa ne ana kiran shi yahuza kuma ana kiran shi da wannan ba tare da digon ba yahuda yahuda duk ana ce mashi haka amma yahuda shine yafi shahara da digon shi wannan dan din to shine yake cewa ɗaya daga cikin su sai yake faɗa yake cewa la taqatalu yusuf a a kar ku kashe yusuf wa alquhu fi gayabatil jibi abinda za ku yi ku jefa shi a cikin rijiya mai zurfi mai duhu eh ku jefa shi idan kuka jefa shi a ciki yaltaqitu ba'du sayyarati sashen matafiya waɗanda suke fatauci sai su tsince shi in kuntum fa'ilin in kun kasance za ku aikata abin da kuke son ku aikata abin da za a yi kawai dai ku je ku jefa shi a cikin rijiya amma ba wai kashe shi za ku yi ba to shikenan yahuda da ya faɗa musu wannan magana yake ce eh to hakan yayi hakan yayi hakan yayi shikenan sai suka tafi da shi da suka gama wannan shawara sai suka tafi a wajen mahaifin shi shine annabi yakuba da suka tafi sai suka ce da shi yaya qalu ya abana قالوا يا أبانا ما لك لا تمن على يوسف وإنا له لناسفون أرسله معنا نجد يرتئي ويلعب وإنا له لحافظون na'am sai ce yaya قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون Mhm.
قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون shikenan sai suka je bayan sun gama wannan shawara sai suka dunguma sai suka tafi sai Allah subhanahu wataala yake ba mu labari yace qalu ya abana malaka la tamanna ala yusuf wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana gadan narka wa nal'abu wa inna lahu lahafizun qala inni la yakhzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an yakulahu dhibu wa antum anhu ghafilun qalu la in akalahu dhibu wa nahnu uzbatun inna idhan lakhasirun bayan sun gama wannan shawara sai suka tafi sai suka tafi wajen mahaifin sai suka ce ya babanmu wai me yasa ne baka amince mana da Yusufa eh baka amince mana da Yusufa wa inna lahu lanasihuna hakika cewa dai fa shi lalle muna yi mashi nasiha ne fa muna tsakanta nasiha a gare shi muna yin yi mashi nasiha ba wai ko cutar da shi muke ba ba wani abu muke yi mashi ba a'a nasiha muke mashi kowane lokaci in muna tare da shi muna yi mashi nasiha ya akai baka amince mana da shi ya kai babanmu eh arsilhu ma'ana gada ya babanmu ka aika wato ka ba mu shi ka ba mu shi mu tafi tare da shi gobe mu je mu yi kiyo tare da shi wannan abu mu yi ta wasa tare da shi eh mu yi ta wasa tare da shi saboda ni ai suna wato sai suka nuna mashi ai in suna tafiya suna wasa da shi suka ja shi a jiki za su zamo duk yan uwa ne su saba juna tare gaba daya sai suka nuna mashi haka suka ce ka aika wato ka ba mu shi mu tafi tare da shi gobe ya babanmu mu yi kiyo mu yi wasa tare da shi gaba daya wa inna lahu lahafizun hakika cewa dai lalle za mu kiyaye da shi za mu kiyaye shi ba abin da zai same shi idan muka tafi tare da shi kala sai annabi yaquba yace inni la yahzununi an tazhabu bihi ni dai lallai yana bata mana rai a ce kun tafi da shi wannan yusufa domin kuwa ina wato shi ke jeje min cewa muna zama tare da shi muna hira tare da shi muna shara tare da shi duk lokacin da kuka tafi wajen wannan kiyan to mu sh- wato shi ne ke jeje mana cewa dan hakan hakan na bakanta mana a cikin zuciyata ina jin abin ba daɗi wa kafu an ya kula huzuri sannan kuma ina jin tsoron idan kuka tafi da shi a ce zaki wato kura ta cinye shi eh a ce kura ta cinye shi ina jin wannan tsoron wa antum anhum gafilun ko kuna can kun rabkana kuna kiyo ko kuma kuna wasa ku tsare shi a ce kura ta cinye shi to ina tsoron wannan kalu sai suka ce da shi la in akalahu zibu wa nahnu usbatun inna idhan lakasirun ya baban wallahi idan kura ta cinye shi ga mu mu kuma dangi ne ga mu mu ɗan ciki ɗaya ne a ce kuma kura ta wa- wato mun bari kura ta cinye shi to lalle inna idhan lakasirun haƙiƙa kau za mu kasance mu masu asara ne wato za mu kasance gajiyayyu ne a ce har mun kyale mu goma sha ɗaya din nan a ce kura ta cinye shi wannan Yusufa yace idan muka yi haka ai mun yi asara ya babanmu kawai ka aika mu da shi wato ka ba mu shi mu tafi da shi mu je mu ciyo tare da shi mu je mu yi wasa tare da shi ba za mu bari hakan ya kasance ba ya babanmu na'am kala ma zahabu bihi
فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب Mm.
وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشكرون na'am
وجاءوا أباهم إشاء يبكون mm.
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأخذه الذئب Mm.
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين shikenan Allah subhanahu wataala yake cewa falan ma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi wa wahayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun wa ja'u abahum isha'an yabkun qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa'akalahu az-zi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin shikenan da suka faɗa wa mahaifinsu wannan magana suka lallashe shi suka nuna masa suka faɗa masa cewa ai ya babanmu za mu kiyaye shi in ma muka bari kura ta cinye shi ai mun yi asara ya babanmu eh ai mun yi asara shikenan sai annabi yaquba ya ba su shi suka tafi da shi da suka tafi da shi annabi yaquba dai ba wai dan zuciyar shi na so ba amma saboda sun nuna mashi za su kiyaye shi shikenan sai annabi yaquba ya ba su yusufa suka tafi da shi shine Allah subhanahu wataala ke ce mana falamma zahabu bihi yayin da suka tafi da shi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub shikenan sai suka yi nufin za su sanya shi a cikin wannan rijiya mai zurfi mai duhu eh mai zurfi mai duhu idan aka ce gayabatu wato in aka ce gayabatu ana nufin ma'ana rijiyar da take da zurfi sannan kuma take da duhu wannan shi ake kira da gayabat an gane ku duk duk wata rijiya da da take da zurfi ka duhu a tare da ita to ana nufin wato ana kiranta da gayabat na'am sai suke nufin za su sanya shi a cikin gayabatul jibbi a cikin wannan rijiya mai zurfi mai duhu shikenan sai suka kama shi da suka kama shi ɗaya sai ya ya kama shi ya mangare shi ɗaya sai ya ruko shi ta nan sai ya buge shi in ya tafi wajen wancan kamar zai dan samu sauki a wurin shi shi ma sai ya yi- wato shi ma sai ya buge shi in ya tafi wajen wancan sai ya buge shi in ya tafi wajen wancan sai ya buge shi haka suka ce suka yi ta bugun shi suka yi ta bugun shi, suka wulakanta shi a wannan lokacin da suka wulakanta shi ya ga alamun kowa baya son shi kowa baya son shi gaba ɗaya annabi yusufa ya yi shiru ya rasa yadda zai yi a wannan lokaci shikenan sai suka tafi da shi sai suka cire mai riga da suka cire mashi riga sai suka sai suka yi nufin za su wurga shi a cikin rijiyar nan sai yahuza ya ce a'a saboda shi yahuza ya dan fi su taushi taushi ya fi su taushi taushi a wannan lokacin ya fi su imani ya fi su tausayi a wannan lokacin sai yahuza ya ce a'a ba wurga shi za ku yi ba ba haka za ku yi ba abin da za ku yi a sami igiya sai a wato sai a fara zira shi idan aka zira shi idan ya tafi kamar ya je tsakiya to a nan gurin sai a yanke igiya sai a sake shi amma idan aka wulla shi yanzu ai zai iya mutuwa kuma mun yi alkawari da ku cewa ba wai kashe shi za a yi ba za a sanya shi ne dai kawai a cikin rijiya sai suka ce to shikenan sun yi da tunda dai sun yi wannan alkawarin dama da shi Yahuza shikenan sai suka samu igiya suka zira Annabi Yusufa da suka zira Annabi Yusufa sai da ya je tsakiya a wannan lokaci sai suka yanke wannan igiya suna yanke wannan igiya shikenan sai annabi Yusufa Allah subhanahu wataala ya turo mala'ika Jibrilu ya take shi ya ajiye shi a gefe kamar yadda wani tarihi ke faɗa ma an ce wato kamar yadda zo a cikin bada'i'uz zuhur Allah subhanahu wataala ya sa mala'ika Jibrilu ya ɗauko katifa katifa ta cikin aljanna aka yi sauri aka ce wato aka ce wa mala'ika Jibrilu kai sauri idan ka yadda wato Yusufa ya kai ƙasar ruwan nan ba tare da wannan katifa ba to za mu shafe ka daga mala'iku eh za mu shafe ka daga mala'iku a wannan lokacin shine mala'ika Jibril ya tsore ya je ya ɗauko wannan katifa ya sanyawa shi wannan ya sanyawa annabi Yusufa ya rungume shi ya aga shi akai eh ya ba shi akan wannan katifin wasu malaman suka ce a inda ya sanya shi dama ba a cikin rijiyar ba a daidai gefen rijiyar a nan aka sanya shi a gefen rijiyar a nan aka aje shi aka aje shi annabi yusufa shi yasa mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu yake cewa tun da yake bai taɓa shan wato bai taɓa tsoron wani aiki da Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi ba kaman aiki guda uku yace ya ji tsoron wannan aikin sannan kuma wannan aikin da ya yi shi cikin wahala ma'ana aiki guda uku na farko da aka ce mishi ya ɗauko katifa kafin shi annabi Yusufa ya kai ƙasa to ya gaggawa ya ɗauko wannan katifa in ba haka ba za a shafe shi daga mala'iku na biyu kuma zakara zakaran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka zo suka same shi suka ce mashi lalle idan suna son yayi imani da shi sai ya fito musu da zakara a cikin wani dutse da suka nuna a fito musu da wannan zakaran wannan zakaran shi ma ya zama cewa a cikin bakin wannan zakaran akwai takarda a cikin bakin wadda ta taho daga Allah subhanahu wataala da take nuna ta rubuta a cikin cewa kai manzon Allah ne Na uku kuma shine a lokacin da aka killa wato a lokacin da aka jefa Annabi Ibrahim a cikin wuta aka ce sauri ya ɗauko riga ta cikin aljanna ya sanya wa Annabi Ibrahim saboda lokacin sai da suka cire mai riga suka cire mai komai a cikin jikinsa to sai aka ce to je gaggawa kafin Annabi Ibrahim ya kai cikin wutar nan a ɗauko wannan riga ta cikin aljanna a sanya mai idan ya sake Annabi Ibrahim har ya kai cikin wuta ba sanya mai rigar nan ba za a shafe shi daga mala'ika. To, to wannan shi ne wannan mala'ika Jibril yake cewa wannan aikin guda uku ya ji tsoron sosai. To shi ne wato shi wannan zakara na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito da wannan takaddai shi ne aka yi sauri aka ɗauko zakara da ke cikin aljanna. Aka yi sauri aka ɗauko shi aka sanya shi cikin dutsen tare da wannan takaddai zakaran kuma ya fito. wannan zakaran an ce shine shugaban shine shugaban zakaru gaba ɗaya na duniya duk in ka ji zakaru sun ce kikiriki to an ce sai wannan zakaran na cikin aljanna ya ce kikiriki sanan duk sauran abin ga wato yawa duk sauran zakaru za su ce kikiriki amma in bai ce ba to ba za su ce ba eh da kun sun ce kikiriki kikiriki to sun ji wannan zakaran na cikin aljanna ya ce kikiriki sanan za su amsa eh sannan za su amsa to shikenan suka jefa shi a cikin wannan rijiya da suka jefa shi a cikin wannan rijiya sai suka ɗauko dutse wato sai suka kira Yusufa eh sai suka ce Yusufa sai ya karba shi kuma ya ɗauka tausayi ne na ƴan uwa da dangi kaman sun yi wato sun yi nadama eh sun yi nadama za su fito da shi sai ya karba da ya karba sai suka dungumo wani katon dutse sai suka jefa a ciki da suka jefa a ciki dan sai suka ce sai suka tsara kiran Yusufa to shi ne sai aka yi sauyi aka sai Allah subhanahu wataala ya turo mala'ika Jibril yace ka faɗa musu kar ya amsa sai aka zo aka faɗa wa shi annabi Yusuf aka ce karka amsa da sun kira ka kai shiru karka amsa to shine suna sake kiran shi shikenan sai ya shiru sai suka ce yawa to ya mutu ya mutu shikenan sai suka juya suka tafi eh da suka juya suka tafi a nan guririn sai wato Allah subhanahu wataala yayi wahayi ga annabi Yusufa aka yi wahayi wannan wahayi yana da cikin shi ne wahayi na farko wanda aka yi aka yi annabi Yusuf a cikin wannan rijiya daga Allah subhanahu wataala a zo a faɗa masa shi ne sai suka miki wahayi Allah subhanahu wataala ce wa auhayna ilayhi latunabbi'annakum bi amrihim hadha wa hum la yashurun annabi Yusuf kai hakuri ana hakurkurkar da shi ana cewa kai hakuri ba komai duk wannan da kake gani ba mutuwa za ka yi ba ba abin da zai same ka a'a la tunabbi annakum bi amrihim za ka ba su labari ma da wannan abin da kai da suka yi maka za ka ba su labari da wannan lamarin da kanka kai za ka ba su labari wa hum la yashuruna kuma ba su san cewa kai ne ba eh ba san cewa kai ne ba wa ja'u abahum isa'an yakun bayan sun gama wannan sun jefa shi a cikin wannan rijiya sai suka koma ma babansu daidai lokacin yamma a lokacin sun dawo da kiyo sai suka koma gaba ɗayan su sai suka ce to kowa ya ta kuka kowa ya ta kuka sai suka tafi suna ta kuka suna ta kuka suna ta kuka isha'an da yamma qalu sai suke cewa ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina ya babanmu mun tafi fa muna wato muna rigar rigal muna jefefe ne a tsakanin mu muna rigar rigal na halbin kibiya wa tarakna yusufa sai muka bar yusufa inda mata'ina a wajen kayan mu da tufafin mu yana mana tsaro a gurin fa akala hujibi sai kuran nan ka zo ta cinye shi wa ma anta bi mu'minin lana duk da cewa fa ya baban mu cewa kai ba za ka gaskata labarin mu ba da muke faɗa maka walau kunna sadiqina ko da mun kasance mu din masu gaskiya ne kaga ne suka ce walau eh walau kunna sadiqina eh walau ko da muka kaga sai Allah ya Allah ce ko da muka zance masu gaskiya din kaga annan magana nan ta fita eh kaga annabawa suna jin wannan magana an ce walau kunna din ko da mun kasance masu gaskiya din kaga ai kike magana har ta fita eh da ce ko da mun kasance masu gaskiya sun faɗi wannan maganar ne domin cewa a lokacin da suka nemi a ba su annabi Yusuf a tafi da su dama sai da ya dan tuhume su akan wannan sai da yace shi dai yana jin tsoro kada su bari kura ta cinye su shi ne da suka zo sai suka yi amfani din da kura din eh sai suka ce ai kura ta cinye shi eh kura ta cinye shi na'am waja'u ala qamisihi وجاءوا على قميصه بدم قذب mm قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا mm فصبر جميل na'am والله مستعان على ما تصفون waja'u ala qamisihi bidamin kadhibi qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil wallahu almusta'an ala ma tasifun na'am Allah subhanahu wata'ala sai ke faɗa mana bayan sun zo suna wannan kukan suna faɗan haka da suka ga annabi yaquba bai gaskata su ba sai suka zo mashi da riga shi da wajawu ala qamisihi sai suka zo mashi da rigarsa bidamin kadhib da jini wanda yake na ƙarya wanda jinin ba wai na annabi Yusufan bane sun samu akuya ne daga cikin awakinsa suka je suka yanka da suka yanka sai suka ɗauko jinin suka ɗauko ita riga annabi Yusufa suka dakula ta da wannan jinin wato suka suka cuɗanya wannan jinin da ita wannan rigar eh sai suka cuɗanya to kuma inda inda fasaha ta dan ta dan kuce musu a wannan lokacin da ba su yayya ga wannan rigar ba a sai suka ba kawai rige dama kawai ce ta aka yi ga nan lafiya lau ba inda ta yage eh ba inda ta yage sai suka cuɗanya wannan rige da jinin sai suka ba annabi yakuba suka ce ka ga ma rige shi ya baban mu ka ga rige shi ta wato duk jini ne gaba ɗaya duk jinin yusufa ne kala to annabi yusufa yana wato annabi yakuba da aka ba shi wannan rigar yana gani sai ya duba ya duba ya duba da ya duba ya ga ba yajewa a ciki ba inda ta yaje kala sai ya ce masa bal sawwalat lakum anfusakum amra kai bari dai zuciyoyinku ne kawai suka kayatar da ku wannan lamarin zuciyoyinku ne kawai suka wato suka kayata muku suka shirya muku wannan abu wato san zuciya ne eh fa sabrun jamil wallahu almusta'an sai annabi yaqub yake cewa wannan fa sabrun jamil khabar ne jamilun ya zamo jamilun na ne na sabrun din amma almubtada dinsa almahzuf ne shi mubtada dinsa an shafe shi fa sabrun jamilan ai amri wato lamarina fa sabrun jamil kawai dai na yi hakuri wanda yake hakuri kyakkyawa eh lamari na kawai ne ya hakuri kyakkyawa wallahu almusta'an Allah subhanahu wataala shine abin neman taimako alama ta sifuna abu ta abin da kuke siffantawa kuke ambatan sa na wato game da lamarin Yusufa Allah shine abin neman taimako na'am wajar sayyaratun وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه na'am قال يا بشرى يا هذا غلام mm, وأسروه بداءة mm.
والله عليم بما يعملون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون shikenan bayan sun kaiwa annabi Yusuf wato sun kaiwa annabi Yakub wannan riga ya kuma mika lamarin ga Allah subhanahu wataala ya gano cewa abin da suka yi din ba gaskiya bane ba shikenan sai yake cewa ya mika lamarin sa ga Allah kuma hakuri ya tabbata a gare shi hakuri wanda yake hakuri kyakkyawa cikakke To shi kenan annabi Yaquba nan ya ta kuka, ya ta kuka, ya ta kuka, ya ta kuka har sai da idanunsa suka makance. Ya zamo baya gani. Eh idanunsa suka makance. An ce tsakanin shi da Yusufa sai da suka yi shekara arba'in. Shekara arba'in a lokacin annabi Yaquba kuma kuka yake ta yanzu lokacin nan. Wasu malaman suka ce a shekara tamanin ma. Eh sai da suka yi shekara tamanin tsakaninsu da annabi Yaquba da annabi Yusuf kafin a haɗu a wannan lokacin. To shi kenan bayan an gama wannan sun zo kuma suna kiyo daidai wannan lokacin wato daidai daidai inda suka jefa annabi Yusuf cikin wannan rijiya. Suna wannan kiyan waje ar sayyaratun sai ga matafiya masu fatauci sun taho daga wani madayana zuwa misira za su tafi misira daga madayana za su wuce da suka zo su waɗannan masu masu fataucin sai suka nemi suna so su sha ruwa suna da kishirwa saboda ruwan rijiyar suna da daɗi sai suka nemi za su sha ruwa sai suka tsaya gindin inuwa suna hutu sai suka tura mutum ɗaya daga ciki shine fa arsalu waridahum sai suka tura guda ɗaya daga cikin su wanda zai ɗebi musu ruwa ɗin ya ba su su sha da suka tura su fa adala dalwa sai ya zira gugarsa yana zira gugarsa zai ɗebo ruwa kawai sai ya ji an rike gugai an rike wannan igiyar yana jawowa da kyal da kyal da kyal da kyal da kyal yana jawowa yana jawowa sai ya ga wani mutum kyakkyawa mai kyau eh Allah ya tsara shi da kyau a tare da shi saboda an ce annabi Yusuf kyakkyawa ne Allah ya ba shi rabin kyau ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka ba kyau gaba ɗayan sa eh shine yace li'annahu kana alaihi salam hasan alwajhi ja'a bi sha'ri bakamul aynaini mutawil khalqi abyadul lawni galizu sa'adaini wa abaini wa saqaini wa kamisul batani sagiru surrati wa kana idza tabassama zahara nuru min bawahihi wa idza takallama zahara min sanayahu shi annabi Yusufa wato ya kasance mutum ne mai kyau sannan kuma gashin shi karangiya ne wato ja'abu sha'ad idan aka ce ja'adu wanda bai yi da kaiwa ba kamar yadda muka yi karatun da muka yi a cikin wayin shama'ilul muhammadiyya ko idan aka ce ja'adul kadadi ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam yakun ja'adul kadadi manzo Allah bai kasance ba karangiya sosai shi gashin kansa kenan amma idan aka ce ya ja'adu ma'ana shine wanda bai kai walaysa bi sarfi gashin ba ya lulu bane ba a tsakatsaki ne ya fi karfi a wajen karangiya ma'ana ya fi kauri mai dan gautsa gautsa haka bai dai dan kwashewa sannan kuma bai zamo ba kawai siriri sosai a tsakatsaki ne to shi ma haka annabi Yusuf yake shi ma gashin shi haka yake karangiya karangiya yake bakamul ainihin sannan yana da manyan idanuwa manyan idanuwa gare shi musawul khalq sannan majijincin shi ma halitta ne shi ba dogo bane ba shi ba gajere bane ba abiyadul launi sannan launin shi fari ne galizu sa wato sa'idaini sannan mai kaurin damtsa ne wal abadaini da kuma damtse nan daidai daidai can wajen kafaɗarsa, shi ma mai kauri ne wa saƙai ne haka nan wannan gwiwoyinsa su ma masu kauri ne shi annabi Yusuf ba kamisul badan sannan cikin shi shafaffe ne cikin shi bai fito ba sosai kuma bai yi tanci ba sosai a'a shafaffe ne daidai da kirjinsa haka yake shi ma haka annabi Yusuf yake Na'am, sagiru surrati sanin ci da yake karama ce wa kana idza tabassama zaharan nuru min bawahitihi sannan idan yana mulmushi zaka ga haske yana fitowa daga wannan mulmushin nashi da yake kuma haka annabi sai ki zaka yana wato kikkiawa ne shi yasa har mata ma suka zo suna yanke hannuwa saboda shi eh har mata suka zo suna yanke hannuwa saboda shi to amma dai gaba daya bai kai can je san Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi yasa malamai suka ce idan ka tambaya ka ce a'a sumayya aka to shi annabi Yusufa mata sun yanke hannu saboda shi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yanke hannu saboda shi ba sai malamai suka ce wato ai shi abin da yasa annabi Yusufa an fito da kan naki ne gaba ɗayansa ba a hada shi ba wato ba a sa mai jalala ba an gane ko ba a sa mai jalala ba shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ba shi kan gaba daya sai aka sanya kamala aka zo aka lullube shi da jalala yadda kasar rana yanzu rana idan ta hantsi wato in ta fito ta watsi sosai zaka iya daga kan saman wato ka daga kai ka kalle ta eh kaga baka iyawa to amma shi wata fa eh kaga shi wata da hasken shi zaka iya daga kan shi wato zaka iya daga kai ka kalle shi zaka iya daga kai ka kalli wata saboda ni saboda shi wata iya kamala ne ba a sanya miki jalala ba shi kuma ita rana da jalalarta mana ba ka iya kallanta saboda mi saboda an hada da jalala an hada da jalala dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato bayan kamala shi aka bi da jalala aka sanya shi yasa zaka ga ba mai iya siffanta ma manzo Allah sai yara kanani sai yara kanani an ce waɗanda suke siffanta shi sai irin su Hassan da Usaini da kuma wannan babban hadimin sa Anas bin Malik a lokacin a lokacin su ne kawai ke siffanta shi da ɗan ɗan matar shi wato sai na Khadija akwai ɗan ɗanta wanda ta auri wannan Abi Halata dama can kun san ta auri Abi Halata ya sake ta manzon Allah ya aura to wannan ɗan ɗan ya zo ya yi zaman agonanci a gidan manzon Allah to su ne suke siffanta manzon Allah za a ga hadisansa gaba daya waɗanda ake siffanta manzon Allah daga Anas sai Hassan da Husaini sai shi dan dan aji halaka dan mafi yawancin hadisan da ake siffanta manzon Allah su ne kawai zaka ji zaka ji an ce an karbo daga Anas bin Malik an karbo daga Hassan da Husaini an karbo daga wato daga dan dan aji halaka duk mafi yawanci su ne saboda ne ba a iya kallon manzon Allah a siffanta shi inda ba irin su ba eh sai irin su ne suke iya siffanta shi to dan haka ke sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka iya tsaya ma ka ce wai wato ka kalle shi ba ka kalle shi ba ma har za ka samu wannan dame ba ka iyawa sai sa sahabbai gaba ɗaya kansu aka fi in suna gaban manzon Allah ba su iya kallon manzon Allah saboda jalalar da ke tare da shi yawwa to shine shikenan sai yake cewa bayan ya fito da shi da annabi Yusufa sai wannan mutum yake cewa kala ya bushira yake kai ya bushara ta haza guda wannan wani irin tsani eh wannan wani irin tsani kikkiawa shikenan yana faɗar haka sai dangin annabi Yusufa sai suka taho kawai sai suka je sai suka hango shi sai suka tauri gaba ɗaya suka zo gaban suka ce suka ta mamaki sun sun ɗauka annabi Yusufa ya rasu sai riga sun kashe shi sai sai da annabi Yusuf ga shi zaune suna ba shi kace la wannan bawan mu ne da ya tsere muke neman sa eh wannan ai bawan mu ne mu muke neman sa neman shi muke ta ida ma asira ma nan ya fada shike nan sai suka koye lamarin sa shine Allah yake ce Allah yake fada wa asarruhu bida'a sai suka koye lamarin sa wato suka koye lamarin sa suka suka sanya shi abin kasuwanci shine bida'a idan ka ce bida'a shine kaman kayan da zaka duka ka kasuwa ka je ka siyar to sai suka mai da annabi Yusuf abin kasuwanci sai suka koye lamarinsa suka nuna cewa dan uwansu ne shi kuma annabi Yusuf sai shiru ya kyale bai ce komai ba saboda ni yana tsoron ya tanka masa kashe shi eh sai shiru ya kyale wallahu alimun bima ya'malu Allah subhanahu wata'ala masani ne da abin da suka aikata gaba daya na'am wa sharahu bi samanin bakasin
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين
وشروه sai suka sayar da annabi Yusuf bi samanin bakasin da ƴan kuɗi waɗanda suke ƴan kaɗan tauyayyu ƴan kaɗan suka sayar da shi da rahima ma'aduda wato dirhamomi waɗanda suke ƴan kaɗan abin idan yawa shi ne aka ce dirhami ashirin ashirin ne kawai wasu kuma malaman suka ce a dirhami ashirin da biyu ne amma dai bai wuce wannan ba ashirin ko ashirin da biyu a haka suka siyar da shi wa kanu fihi min az-zahidin sai suka kasance fihi a cikin lamarin Yusufa min az-zahidin suna masu fatauci da shi wato suna siyar da shi nan zahidina ba ba na gudun duniya bane ba ma'ana suka zamo suna sai da shi suna fatauci suna suka cinikin sa an gane ko suka siyar da shi wa qala allazi tarahu min misra
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أخري مثوى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله بالغ على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون bayan sun sayar da shi wato su dangin Yusufa suka sayar da shi suka a wajen shi wannan bawan Allah da ya jawo shi a cikin rijiya da dangin su wanda suke tafiya suke fataucin gaba daya da suka sayar da shi to su ma da suka je Misra sai suka sayar da shi a wajen sarki wato suka sayar da shi a gurin wazirin sarkin Misra a gurin wazirin sarkin Misra wanda wannan waziri shi ake kira da Al-Qadatirul Aziz sunan shi kenan Qadatirul Aziz ma'ana dagaci wanda ake kiran shi Al-Aziz sunan shi kenan Al-Aziz alƙadafir shi ne dagaci an gane ko dagaci wanda an ba shi ya sarauta ta ɗan gari ɗan ƙarami haka amma kuma kowane lokaci yana zuwa a fadar shi wannan sarkin misiran yana zama ya zama mashi waziri a gurin to da suka tafi su waɗannan mutanen sai suka saida shi a wajen shi wajen wannan bawan Allah an ce su da suka saida shi ma ba wai da kuɗi suka saida shi ba a wato da suka saida shi da suka saye shi da dinari guda ashirin da dinari guda ashirin da dinari ko dirhami guda ashirin ko sai suka saida shi su kuma da dinari guda ashirin da kuma wannan da takalma guda biyu takalma aka ba su dinari guda ashirin aka ba su takalma aka ba su tufafi guda biyu shi kenan sai suka ba da annabi Yusuf a wajen shi wannan dagacin da suka ba da shi wa qala allazi shirahu min misra sai wannan wanda ya saye shi daga misra din shi wannan sarkin sai ya faɗa li'imra'atihi ga matar shi da ya tafi da shi ya koma da shi a gida shikenan sai ya ce wa matar shi akarmi masawahu wannan ki kyautata gurin zaman sa ki kyautata masa ma'ana ki mashi ki mashi duk abin da ya dace dai ki kyautata masa a cikin gidan nan asa an yanfa ana auna take zahu waladan wato muna tsammanin ya amfane mu ko kuma mu rike shi ma dan da eh za mu iya rike shi dan da ko kuma zai iya amfanin mu a nan gaba wa kazalika yace haka nan kamar yadda muka tsaidatar da annabi Yusufa daga wannan kisan da kuma rijiyan nan da muka sanya shi inji Allah subhanahu wata'ala muka juya lamarinsa muka maida shi a wajen wannan sarki to makanna li Yusufa fi darbi haka nan muka ba wa annabi Yusufa dama a cikin doron kasa kamar yadda muka yi wannan dinnan Allah ya ce haka kuma muka ba shi dama a doron kasa har ya zama sarkin Misra sai a ƙarshe da sanin sanin har ya zama sarkin Misra walu na'allimaku min tawil al-ahadith dan mu sanar da shi kawai dan mu sanar da shi fassarar mafarki eh mu sanar da shi fasaran mafarki wallahu galibun ala amri Allah subhanahu wataala mai rinjaye ne a bisa lamarinsa walakin aksaran nasu la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane duk ba su san da haka ba cewa dai Allah subhanahu wataala shine mafi rinjaye a bisa dukkan wani lamari na'am wala ma balaga ashiddahu walam ma balaga ashiddahu آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين
Allah ya ce wannan ma balaga a shiddahu yayin da ya isu a shiddahu wato lokacin balaga shine shekara talatin. Eh, lokacin balaga shekara talatin lokacin da yake shekara talatin ko talatin da uku Allah subhanahu wa ta'ala ce a tena hukuman wa ilman sai muka zo mashi da hikima da kuma ilimi wato muka ba shi fasaha muka fahimtar da shi da addini tun kafin ma mu aiko shi da annabta. saboda ba a aiko shi da annabta ba sai da kai shekara arba'in amma a lokacin da ya kai shekara talatin ɗin ko talatin da uku a lokacin aka ba shi hikimomi daban-daban da kuma ilimi a cikin addini sai muka sanar da shi wannan wa kazalika najzil muhsinin yace yadda muka tseratar da annabi Yusuf muka yi wannan sakamako muka yi komai da komai to haka muke yin sakamako ga waɗanda suka kyautata wa kawunan su suma suka kyautata suka bi Allah suka tsaya suka bi abin da Allah ya ce su yi sannan kuma suka kiyaye abin da Allah ya hana su idan suka tsaya su ma za a yi ta jarabtar su ai ta jarabtar su ai ta jarabtar su idan aka jarabce su kuma daga baya sai Allah subhanahu wataala ya ba su dama eh sai Allah ya ba su dama kuma jarabtar tana zuwa ne daga dangi sai ma daga kanka wato wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya bayan an tafi an tafi an tafi an tafi ya zama kuma dangin ka na cikin garin ku ya zama ma har ya zama ko ina ya yada ta cutar da kai a cikin gari daga baya kuma sai ya zama cewa Allah subhanahu wataala ya kubutar da kai in dai ka tsaya akan Allah subhanahu wataala ka tsaya akan tafarkin da Allah ya azamu akai na cewa mu tsaya mu bauta mishi mu kyautata masa wato mu tsaya mu yi biyayya kar mu saba masa to idan ka bi wannan kai ma Allah subhanahu wataala zai maka sakamako kamar yadda yake yi wa sakamako manyan bayan Allah da suka shuɗe to alhamdulillah sai mu tashi warawadatu allati huwa fi baitiha alhamdulillah